الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الخميس biyu ko uku ga watan rabi'un nisani hijira 1447 shi gaba da karatun littafin a turfatu fin nahawi ta ibn abdulhadi rahimahullahu ta'ala wanda muna cikin shafi za mu tashi shafi na 36 babu ma ya amalu min alfi'il mudmari darasi da 21 wannan babu zai bayani akan a wani fi'ili wanda yake yana aiki kuma gashi an ɓoye shi tunda an faɗa a baya cewa fi'ili shine amili akan fa'ili da ma maf'ulun bi e to nan kuma sai za an ɓoye fi'ilin an ambaci alma'amulu kawai eh to shine zai yi bayani wanda ya fi shahara a littattafan fiƙihu da attahaziru idan ce attahaziru shine faɗakar da abokin magana kar ya faɗa wani al'amari wanda yake abin ƙyama. sai ka yi masa tambihi sai ka faɗakar da shi sai ka yi masa gargaɗi ka nusan da shi cewa ya hattara da kaza wannan shi suke kira da attahaziru da akwai usulubi da su laraba suke amfani da shi taƙulu za ka faɗa fi tahaziri idan za ka yi tahaziri za ka yi tsoratarwa ga abokin magana al-asada al-asada al'asad al'asada to asali al'asada ne ɗaya ne kawai shi al'asada na biyu kamar taukidi ne wanda za mu yi bayani a kan taukidi to wani ana kiransa da a taukidun lafziyu ka faɗi lafazi kuma ka sake maimaita shi da nufin ƙarfafawa to a nan kaga al'asada an masa nasba amma kuma ba ambaci al'amil ba wato shine fi'ili to shi yasa ya ce maka ai ihzaril asada shine takadiri eh kai hattara da zaki to kaga taziri kenan ko yau to al'asada sai ka ce maf'ulun bihi mansubun bi fi'ilin muqaddarin taƙadiruhu ihzar ihzar shine taƙadirinsa al'asada shi kuma taukidun ne lafziyun shi ma wa huwa mansubun an maimaita ne saboda dai a ƙarfafa maka wannan tsoratarwa ɗin to kaga nan fi'ilin ihzar kaga an ɓoye shi ba ambace shi ba ko? to haka akan ce wa tsariƙa tsariƙa ai a tsariƙa tsariƙa to shi ma irin wancan dai ne na al'asada al'asada ai khalli tsariƙa ko? ana ka fita daga hanya a tsariƙa tsariƙa kai hattara da hanya kaza akwai matsala cikinta to shi ma ka ganin sai aka ɓoye mi khalli الطريقة كو إيه كو تجنب تجنب الطريقة كني سنشهن يا كذا وشما الطريقة أنا يازم مفعول به منصوب بفعل مقدر تقديره خلي كو تجنب الطريقة نبي كنان سيزمو توكيد لفظي وهو منصوب شما to haka akan yi amfani da lafazin iyaka ko? iyaka sai a ce wa sharra ka shaidinka ka yi hattara da sharri karkawa kowa sharri to shi ma dai anan an ɓoye fi'ilin an ɓoye fi'ilin iyaka an ɓoye na asharra domin takadirin zancen uhadhiruka wa tajannabi sharra shine takadirin zancen ine maka gargadi na ka nisanci sharri to kaga sai aka ɓoye uhadhiru ko wanda shine amil akan iyaka iyaka din nan fi mahalli nasbin maf'ulun bihi ne wa sharra wa din nan wawul atafi ce ita ma sai aka ɓoye fi'ilin anan takadirinsa tajannibi wa tajannibi sharra sai zamo tajannib fi'ilu amrin kenan mabniyin ala sukuni wa fa'iluhu damirun mustatirun fihi wujuban takadiruhu anta asharra sai zamo maf'ulun bihi mansubun bi fi'ilin muqaddar takadiruhu tajannab to wannan shi ake kira da at-tahziru ko kai amfani da lafazi ko kai amfani da irin su iyaka hmm? hmm. ana amfani da ita ƙarai da gaske to sai ɗan uwan tahaziri shine al-igra'u shi kuma kwadaitarwa kishiyan at-tahzir wancan tsoratarwa wannan kuma eh shi ake kira da al'igira'u ka kwaɗaitar da mutum akan wani abu da ya kamata yi ta ƙulu za ka ce alaika zaidan alaika zaidan ai ilzam hu ilzam hu tuwanan shi kuma alaika ismul fi'il ya tsaya madadin fi'ili an gane? shine wanda ya kaddara maka yace ilzamhu takadirin zance ilzam zaidan amma sai aka kawo alaika a madadin me ilzam eh to sai suka ce alaika ismul fi'il eh shine matsayin me fa'il fi'ili anan yau saboda haka shine amili akan zaidan zaidan din nan maf'ulun bihi ne mansubun bismil fi'ili shine alaika eh wanda ya maye gurbin ilzam to wannan ana kiransa da al'igirau madadin ka ce ilzam zaidan ka lizimci zaidu sai ka ce kawai alaika zaidan eh kar ka kyale zaidu ka lizimce shi to haka nan dunaka shi ma dan uwan alaika ne dunaka amran ai ilhaquhu ilhaquhu ka riske shi ka cin masa ka cin amru to shi ma amran anan maf'ulun bihi ne mansubun bismil fi'il shine dunaka wanda ya tsaya matsayin ilhaq eh shine amil akan amran wa indaka khalidan ko kuma aka ce indaka khalidan ai khuzhu eh lalle lalle ka rike khalidu shine ma'ana indaka to shi ma indaka anan ismul fi'il saboda dukkan su abin da yasa aka kira su da ismul fi'il suna dauke da ma'anar umurni eh ba wai ma'ana ta wadda suka saba zuwa da ita ba eh tunda inda ka kaga inda asali zarafi ne to amma anan ba wannan ma'anar ake nufi ba shi yasa aka kira su da ismul fa'il eh to mada da a ce khuz khalidan sai aka ce indaka khalidan ka rike khalidu wa alaika nafsaka ai ihfazha eh kama alaikum anfusakum ko ai al'igira'u ne ai ihfazu anfusakum ku dai ku kiyaye kawunan la yadurrukum man dalla idza tadaytum ko to kamar an ce ihfazu ne sai aka ce alaikum eh madadin ihfazu to haka shi ma alaika nafsaka ma'ana ihfazha to kaga alaika ismul fi'il nafsaka nafsa shine maf'ulun bihi mansubun bismil fi'il wa huwa mudafun wal kafu mudafun ilayhi hakanan wa makanaka to akwai inda zai zo kuma kawai aikin nasa zai takaita ga fa'ili ne wato baya da bukata zuwa ga maf'ulun bihi kenan ina misali makanaka aikif eh makanaka tsaya aga shi kenan ko eh makanaka anta kenan anta din shi zaka kaddara damiri ne mustatiri ko wujuban taqdiruhu anta eh wa huwa fa'il shine fa'ili me amilinsa makanaka haka nan wa wara'aka ko kuma a ce wara'aka to ba ana nufin baya gare ka ba a ana nufin irje eh koma kuma baya wara'aka kuma baya to wanda bai san larabci ba sai ɗauka ko ana nufin baya gare shi ko eh to amma in ka san larabci sai ka san cewa a wara'aka a nan umarni ake yi ba ana ishara zuwa ga zarafi ba ne e umarni ake baka wai ka koma baya wara'aka wara'aka wara'aka wara'aki mace ke wara'akuma mutum biyu wara'akum wara'akunna wara'akunna kenan mata da yawa wara'akunna to shine ne shi ma'ana ismul fi'il shine amil akan damiri mustatiri shine anta ko ai wara aka anta to amma dole a boye damirin anan tun daga kafin nan ya zo kuma duka martabar su daya eh to kuma ka'ida can dan maliku da cewa ba a hada damiri iri daya wanda martabar su daya kuma a kawo su tunda aikin da wancan zai yi shi wannan zai yi to sai a bar ɗayan in akwai muttasili sai a kawo shi wanda yake munfasili sai a ɓoye shi to kaga kafin muttasili ne ko shi kuma anta munfasili ne yawwa to anan shi yasa sai aka bayyana muttasili sai aka ɓoye munfasili ba a ce wara aka anta ba eh ko wara a anta duk ba a faɗi haka ba eh saboda kawo kaɗin don ya nuni ana nufin bayansa ake nufi don in kawai aka ce wara'a hmm? to kaga wannan baya nuni ya koma bayansa kenan eh kawai ana nufin ya koma to ya koma yana kaga ba sani ba amma da aka ce wara'aka to wannan shi ya bayar da fa'ida cewa ana nufin ya koma baya gare shi inda ya fito wa ilaika haka nan ilaika ai tanaha ma'ana ka nisanta eh kamar yadda ake cewa ilaika anni eh ka nisanta daga gare ni fita ba ni wuri daga ba ni wuri yi nesa da ni to duk ilaika yana dauka eh to ilaika nan kaga shi ma ismul fi'il ne don ba ma'anarsa zuwa gare ka ba a'a ma'anarsa tanaha eh ma'ana yi nesa hmm? to shi ma kaga amili ne akan zamiri mustatiri kaman wara'aka kaman makanaka to duk waɗannan guda uku da ya kawo to kaga su sun yi aiki ne kawai ga fa'ili su kuma guda hudu da ya kawo a baya alaika dunaka indaka alaika su kuma kaga sun yi aiki har zuwa ga maf'ulin bihi yawwa kenan ya kasa su gida biyu tsakanin waɗanda su suna ta'adiyya har zuwa ga maf'uli tsakanin waɗanda kuma suka lizimci fa'ili shine makanaka da wara'aka da ilaika to wannan duka ana kiran sa igira hmm? yawwa abin da ya sa aka kira shi da al'igira saboda wani abu ne wanda shi mai magana yake son wannan yayi sai yake ba shi umarni yake kwadaitar da shi yi kaza ilzam kaza ilhaq khuz ihfaz qif irje tanah to shi yasa aka kira shi da al-igra sabanin wancan at-tahzir kaga gargadi ne hmm ihzar al-asada khalli at-tariqa iyyaka wash-sharra Eh, to kaga wannan abu ne wanda ba a so yake ce maka ka nisance shi Eh, shi yasa aka kira shi da tahziri gargadi shi kuma al-igra wannan abu ne wanda shi mai magana yake so yake kwadayi saboda yana gani ya fi maslaha ga shi al-mukhatab din to shi yasa yake ba shi umarni yayi kaza yayi kaza to shi yasa aka kira shi da al-igra kwadaitarwa eh ko cune haka kanawa ke cewa eh kanawa cune suke cewa eh ya cunnawa ne hmm? to sai mu kwana a nan saboda babu hurufin jari yana da tsayi Eh, akwai tambaya nam Hmm? nam kalmar wara tana ɗaukar gaba warra wara
a ya za a yi taɗo gaba a nan ba nan ba wai ko wani to kawo misali kawo misali mu ji
wani wara wani wara wani wara a barzan Mhm. to sai mi Allah wani wara in Mm. Mm. to yi bayani abinda na kari tana ɗaukar gaba eh to sai ka faɗa mu ji ba ka kawo na- nasi ba kaga sai ka fassara mu ji ko tun da kaga ja aya da an ka ce wani wara in yawwa barzan mm
gaban shi mm
bayan ya mutu
mm to akwai zama kabari
shi kabari bayan ɗan adam yake ko gabansa
wannan bai kamala in kana da rai malam baka kai ga rai ba sai dai bayan kana da rai yana gaban ka kenan in kan mutu ka kai kenan kowanne zai iya ɗauka zai iya ɗauka bayansa zai iya ɗauka gaba gare shi bayansa ma na abin da zai zo ƙarshensa ko ba ƙarshen rayuwarsa kabari yake zuwa ba to kaga baya gare shi kenan
bayan bashi yawwa to kaga ayan na ɗauka haka nan eh lafazi ne mushtari zai iya ɗaukan gaba zai iya ɗaukan baya ba a cewa dole sai kaza Mm. amma dai nan ayan kaka ɗauka wai dole ana nufin baya ai baya abin da aka wuce to kabarin ya wuce shi Mm? Yawwa, abin da kabbaro baya kai kana gaba to shi ake kira baya to shi kuma kabari ba haka bane dan ba barinsa aka yi ba zai zo ne baya gare ka ma'ana bayan rayuwarka to wa min wara'ihim ai wa min amamihim ta fuskar ajalinsu da rayuwarsu da sauran abinda Allah ya tsara musu eh to saboda haka lafazi ne mushtari za a iya fassara shi daga ba za a iya fassara shi baya amma dai nan ba wannan ma'ana ake nufi ba na'am to subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai kuma gobe insha Allah ta'ala in Allah ya kai mu lokacin kiraye ko akwai sauran saura kaɗan ko to assalamu alaikum wa rahmatullah